الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da arzikin halara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci jami'u muhammadul amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan unguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna rana ta goma sha na ashirin da uku ko? ashirin da uku ga watan ramadan hijira alif da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha biyu ga watan maris watan uku miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida muna karatu a cikin suratul mu'minuna mai albarka a cikin wannan sura mai albarka mun tsaya akan aya ta hamsin da bakwai yau za mu tashi bisa aya ta hamsin da takwas zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko yayin da Allah maɗaukakin sarki tun daga aya ta hamsin da bakwai ya ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وبنجي تعالى يتي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون للي وأن su saboda tsoron Ubangijinsu suna taka tsantsan suna tsoron azabarsa don haka suke taka tsantsan wajen saba masa Allah ta'ala cikin suratul ma'arij yana cewa wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghayr ma'mun wadanda suna tsoron azabar ubangijinsu suna taka tsantsan inna azaba rabbihim ghayr ma'mun domin ku lallai azabar ubangijinsu ba a bar ka kankancewa bace Allah ta'ala ya ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma su ne waɗanda suke imani da ayoyin ubangijinsu a majalisin da ya gabata mun yi bayani daidai gurgudo dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya ce game da ayar da ta gabata innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wato Allah subhanahu wata'ala ya shiga zayyana mana sifofi na wasu mutanen ƙwarai daga cikin siffofin mutanen kirki wanda suke taka tsantsan suke taka wa Allah nesa ba sa saba masa da garaje wanda su ne waɗanda in sun aikata alfasha ko sun aikata wani mummunan aiki ko mummunan zance suka zalunci kawunansu suna tuna Allah su nemi gafarar zunubinsu su koma bisa daidai ba sa ci gaba da aikata sabo alhalin suna sane waɗannan su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa tamkar masu tafiya a kan ƙasa mai ƙaya suna taka tsantsan wajen tafiya to haka suke mu'amala da ubangijinsu subhanahu wata'ala wajen kiyayarsa da kiyaye dokokinsa to sai Allah ta'ala ya faɗi kuma wata siffa ta su walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun su ne kuma waɗanda suke imani da ayoyin Ubangijinsu. Idan Allah maɗaukacin sarki ya ce ayoyinsa a cikin Alƙur'ani mai girma, wani lokaci ayoyin suna ɗaukar ma'anoni guda biyu, wani lokaci aya takan ɗauki ma'ana aya shar'iyya, aya ta tilawa, aya ta Alƙur'ani mai girma, aya ta maganar Allah da wahayinsa, tsarkakaccen sarki. kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Allah yace tani dai mu'minai kadai su ne allazina idza dhukira Allah su ne waɗanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su dauki tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan kuma aka karanta musu ayoyin Allah waɗannan ayoyi sai su ƙara musu imani sai su ƙara musu imani ashe imani yana ƙaruwa idan an karanta musu ayoyin ubangijinsu sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su ne waɗanda suke dogaro wato akan ubangijinsu kaga wannan aya ta yi daidai kenan da faɗin Allah ta'ala walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun idan ana nufin ayoyin nan ayoyin alqur'ani ne to kamar hakan ne kasan anan an ce suna imani da ayoyin ubangijinsu can kuma an ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan in an karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani to kaga in an fassara da cewa ayoyin alqur'ani ake nufi to wannan siffa ce ta mu'minai ayoyin alqur'ani suna ƙara musu imani saboda suna imani da abin da ke cikin ayoyin na darussa da karantaswa da kuma hukunce-hukunce da kuma yarda da hukuncin Allah da manzonsa. haka Allah ta'ala ya ce wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa umyana bayan Allah na kwarai ibadur rahman sune waɗanda idan an tunatar da su da ayoyin ubangijinsu to ba sa kememe si kunnan washegu ba sa zama kurame ba sa zama makafi a'a idan an tuna musu ko an karanta musu ko an ambata musu ayoyin ubangijinsu to suna bude idarsu ido na basira na son gane gaskiya suna bude kunnuwansu kunnuwa na basira na son jin gaskiya sai su karba to wannan dangane da ayoyi kenan wanda suke na karantawa don haka idan mun fassara cewa wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun waɗanda su ne kuma waɗanda suke imani da ayoyin ubangijinsu wato na karantawa na wahayi to wannan akwai ayoyi da suke nuna hakan ɗin sannan haka akwai ayoyin Allah alkauniya ayoyi waɗanda suke na halitta kamar sammai ƙasai duwatsu mutane dabbobi da sauran halittu rana wata taurari ruwan sama tsirrai duka wannan halittu ne na Allah subhanahu wataala to waɗannan su ma ayoyi ne su ma idan ka ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun su ne waɗanda suke imani da ayoyin ubangijinsu sammai suke zame musu darasi ƙasa take zame musu darasi duwatsu suke zame musu darasi yau da gobe tafiyar rana da wata da kaucewan litinin da zuwan talata da zuwan haske da duhu da zuwan damana da rani da ɗari da zafi suke zame musu darasi da kuma abin la'akari wannan ɗin yakan sa su ƙara imani da Ubangijinsu. kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar Allah subhanahu wata'ala ce lallai cikin halittar samai da ƙasa واختلاف الأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار lallai cikin halittar sammai da ƙasa da kuma saɓawar dare da yini dare ya shige yini ya buɗe dare ya lullube yini sannan yini kuma ya washe dare Allah ta'ala ya ce la'ayatin li'ulil alba akwai ayoyi akwai izina da darussa da ibra amma ga masu hankali su ne allazi ne ya zukuru na Allah fiyaman wa ƙudan wa ala jamubihi wanda suke ambaton Allah a tsaye a zaune a kwance wa ya tafakkaru na fi halƙis samawati wal ardi kuma suna tunani a halittar samai suna tunani a halittar ƙasa tunani yakan zo musu su dinga ɗaukan darasi suna ganin ikon Allah da baiwar zuciya mai kyau da Allah ya musu da tunani da Allah ya ba su suna tunani suna ƙara wa imaninsu wato suna ƙara wa imaninsu taki ta hanyar su da kansu su rika tunani cikin malaku cikin wato sarautu da kuma halittun Allah madaukakin sarki rabbana ma khalaqta hadha batilan idan sun yi nisa a cikin tunani idan sun yi nisa a cikin wato jawa kan kawunan su hankali cikin ayoyin Allah sai ce ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batilan baka halicci wannan abun da wasa ba ba wargi bane wannan halittar subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka fakina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta kaga ba abin da zai sa mutum yayi tunani akan sama ko ya tunani akan ƙasa ko akan duwatsu ko akan dabbobi ko akan wata halitta daga cikin halittun Allah har ya kai shi ga yayi nisa cikin tunani har ya fara wato har ya fara kiran Allah madaukakin sarki yana cewa kai Allah baka yi wannan dan wasa ba baka yi wannan haka saka ka a banza ba baka yi wannan ba manufa ba ka tsare mu daga azabar wuta wannan kenan ayoyin sun ƙara masa imani ayoyin sun ƙara tuna masa Allah sun ƙara zaburar da shi sun sa shi nutsuwa to kuma dama yana daga cikin wato manufofin da Allah ta'ala ya halittu manya-manya da ido yake gani domin wai wannan ɗin ya rika jan hankalinka yana dawo da kai hanya idan ka sangarta cikin suratul baqara Allah ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض تتي لآيات لقوم يعقلون Allah ya lissafa ayoyi da yawa sama ne ƙasa ne duwatsu ne rana ne wata ne dare ne duhu ne jirgin ruwa ne gashi nan dai da yadda Allah ta'ala ya horar da wannan rayuwar ga masu talikai da suke rayuwa a ban ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan dukka gaba ɗaya ayoyi ne amma ga waɗanda suke da hankali ga waɗanda suke da hankali shi kuma shi ma hankali fa baya amfani wa mai shi idan ba shari'a mun karanta a nan ko yawa shi hankali in ba shirya to bai cika amfanan mai shi ba sai kai mutum ya baro sai kai daidai a can sai kai kwaba a can sai kai daidai a can sai kai kwaba a can kwabar ma ta fi daidai yawa ka duba turawa mana ai haukar su ta fi daidai din su yawa don haka idan babu shirya to hankali wato hankali baya baya zama da da seti yadda ya kamata shi yasa Allah ta'ala ce ayoyi ne ga waɗanda suke masu hankali to waɗannan ayoyin ma da irin faɗin Allah madaukakin sarki inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yaqilun wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun Allah subhanahu wataala nan ma duk ya lissafo abubuwan da za su zama ayoyi ga mutane da suke da imani wadda suke da yaƙini wadda suke da hankali don haka nan faɗin Allah subhanahu wataala wallazina hum biayati rabbihim yu'minun sune waɗanda kuma suke imani da ayoyin ubangijinsu in ka fassara da ayoyin alqur'ani su ma din masu imani imanin su yana karuwa da ayoyin alqur'ani in ka fassara da ayoyi na halitta wanda ido ke iya gani to su din ma masu imani su suka fi amfana da su a matsayin ayoyi su suka fi amfana da su a matsayin ayoyi wadda ba su da imani ba su cika amfana da sammai da ƙarsai da halitta a matsayin ayoyi ba in sun ga abun mamaki sai su shiga research sai su mai da tunanin nasu cikin research daga nan sakamakon da research zai ba su sai ya sake ɗauke hankalinsu zuwa ga wata gwaninta ko zuwa ga wata ƙwarewa shi kenan sun ƙara dulmiyewa kenan sai su zama fitsu wuya nihim ya amahuna sai su ci gaba da kuma rayuwa a cikin bagauniya a cikin ɗimuwa amma masu imani to su suna imani da ayoyi shar'iyya wal kauniyyati ma'an dukka gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun su ne kuma waɗanda suke imani da ayoyin ubangijinsu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun su ne kuma waɗanda ba sa shirka da Ubangijinsu, wallazi na yi'utuna ma'atau kuma su ne waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa wa ƙulubuhun wajila a halin zukatarsu suna ɗarɗar annahum ila rabbihim raji'un cewa lallai za su koma zuwa ga Ubangijinsu. Allah ya ce, Ula'ika yusari'una fil khairati, lallai waɗannan suna gaugawa cikin ayyukan alheri. wahum laha sabiqun kuma suna masu tserewa zuwa gare su Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu siffofin waɗannan bayin Allah na ƙwarai da yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun kuma su ne waɗanda ba sa shirka da ubangijin su wasu malaman tafsiri anan suka ce ana nufin shirka karama ashirkul khafi ko ashirkul asghar karamar shirka ko shirka koyayya wasu suka ce a'a shirka kawai har babba mai fitarwa daga imani to amma malaman da suka tafi akan cewa shirka koyayya ake nufi shirka karama ake nufi suka ce yaya bayan an ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun sannan aka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun sannan za a tsammanta musu babbar shirka ai tunda suna da khashiya da shafaka sannan kuma ayoyi suna zame musu darasi suna daukan darasi da izina da ayoyin Allah madaukakin sarki to ai ba za a tsammanta musu shirka mai fitarwa daga musulunci ba don haka nan ana magana cewa hatta irin dan irin irin dan wato waswasin shedan din nan na shirka ɓoyayyar shirka ba sa yi daga cikin shirka akwai ɓoyayyar shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi abin da na fiye muku jin tsoro ita ce ɓoyayyar shirka saboda ɓoyayyar shirka ta fi baƙar tururuwa a cikin baƙin duhu akan dutse mai santsi wuya to kaga za ta ɓoye mumuni tururuwa baƙa a cikin bakin duhu hakan ma akan dutse mai santsi ba kaushi ba balle kaushin ma ya sa ka ji alamar motsinta santsi so ba za ka ganta ba ba za ka ji ɗuriyarta ba ba kuma za ka ji komai na alamarta ba da haka za ta sanɗe ka ta shiga cikin mayafinka ta shiga cikin hamatarka ta shiga cikin makwancinka ba ka sani ba to kamar haka ne shirka koyayya take kenan idan kana iya sanda ta shiga kamar yadda bakar tururuwa ke shiga a cikin duhu to babu wadda zai tsira daga gare ta sai wadda Allah madaukakin sarki ya tsira da shi kasancewar anta khashi'un mushfiqun tu'minu bi ayati llahi shar'iyyati wal kauniyya cewa kai mai khushu'i ne kai mushfiqi ne mai taka tsantsan ne sannan kana imani da ayoyin Allah na karantawa da ayoyin Allah na gani a ido da na ji a kunne ba lallai ne ya sa ka iya gane wata shirkar ka guje mata ba to ana samun mutanen kirki sukan fada cikin wata shirkar wacce take boyayya zai kamar irin rantsuwa da wani Allah akwai da yawa daga cikin mutanen kirki suna rantsuwa da wani Allah ba su sani ba ba su san cewa kuskure ba ba wani sai ka ji ya ce maka na rantsi da Allah da annabi yana sallah yana azumi yana tsoron Allah daidai gwargwado to idan ya haka kuma ya zo da shirkun khafi ya zo da koyayyen shirka ko magiya da wani Allah ya ce dan Allah dan annabi kuma za ka iya samunsa mai ilimi ne ga sallah ga ibada ga azumin litinin da alhamis ga sadaka ga zumunci ga umra ga hajji ga wane ne amma zai ce maka dan Allah dan annabi to kaga irin wannan wani boyayyen al'amari ne da zalla ce zamar ƙafa ce don haka a iya samun mutanen kirki su fada ciki sai malamai tafsiri suka ce to wannan yana nuna cewa waɗanda Allah yake bayani a nan su ne waɗanda ya hakan ɗin ma suna ƙoƙarin ganowa da kiyayewa ba sa yi yadda rantsuwa da wani Allah ko magiya da wani Allah ko riya idan mun ɗauke shi a shirka ƙarama riya ba sa yi ba sa riya lafil ƙauli wa lafil amal ba sa riya a magana ba sa riya a aiki ba sa sum'a son aji ba sa yi don aji ba sa aikatawa don aji ba sa faɗa don aji suna yi ne don Allah ya gani suna yi ne don Allah ya ji وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون kuyi aiki Allah zai gani manzon Allah zai gani lokacin da yake raye Allah zai tsinkayar da muminai su gani idan Allah ya ga aikinka to shi zai nuna muminai ba kai ne mai nuna muminai aikinka ba kana yi ne saboda Allah shi kuma Allah in ya gode to sai ya fallashe ka a cikin muminai sai mummune su rika yabonka kana ɓoye ayyukanka amma kai baka sani ba kowa ya san kai mutumin kirki ne duk yadda aka zauna sai an yabe ka a ko'ina ana yabonka ana yabon irin ibadarka ana yabon irin kyakkyawan halinka ana yabon irin kyautarka ana yabon irin tausayinka ana yabon irin haƙurinka ana yabon irin yafiyarka wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah mutum ne da yake aikata aiki na alheri domin Allah kuma sai mutane suke masa godiya yanzu wannan anya ba abin tsoro bane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tilka ajilu bushrul mu'min wannan albishir ne ga mu'mini tun anan gidan duniya ajilu bushrul mu'min albishir ne ga mu'mini tun anan gidan duniya idan mutanen kwarai sun yabe ka to alama ce da take nuna Allah madaukakin sarki ya karba aikinka Allah ya yarda da abin da kake yi shi yasa wata rana a lokacin manzon Allah sallama wata gawa ta wuce mutane suka yaba mata alheri suka faɗi alheri a kanta bayan an wuce annabi alaihi salatu wasallam ya ce wajabat abin da aka faɗa akan wannan gawa ya tabbata kuma duk sai aka wuce da wata gawa sai mutane sai suke faɗan abu mara kyau game da wannan gawa suka ambace ta bisu da mummunan al'amari bayan an gitta annabi alaihi salatu wasallam ya ce wajabat abin da aka faɗa a kanta ya tabbata sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah mun ji ka ce wajabat akan wacce yanzu wannan ma ka ce wajabat sai ce eh antum shuhada'ullahi 'alal ard ai ku shaidun Allah ne a ban kasa mana Allah madaukakin sarki yana shaidar da ku abin da ya yarda da shi sai ya sa muku sonsa da yarda da shi abin da ya ƙi shi sai ya sa muku ƙinsa da kuma wato guje masa da fushi da shi don haka almuhim muminai na kwarai da Allah yake mana bayanin siffarsu a nan su ne waɗanda ba sa yin shirka la ƙaramar shirka wala koyayyar shirka suna da gaske suke taka tsantsan ɗin wannan ɗari-ɗarin lalle da gaske suke bi kullil jawanib dukkan suna kokarin su tare duk wani gefen abin da suka sani ya shafe su domin kada shirka ta shigo musu cikin aikin su ko cikin zancen su ko cikin ibadar su a wajen malaman da suka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ya hada hada babbar shirka to wannan kuma babbar babbar magana ce ma'ana su ne waɗanda duk abin da suka gano cewa zai kai zuwa ga shirka babba to suna taka masa nesa suna taka masa nesa faɗa ake da su akan al'amarin shirka wannan kaga tamkar wato da ahlus sunna ake tamkar da ahlus sunna ake kuma ka ce dama da su din ake ai ai su ne suka gaji mummunan farko qaulan wa amalan wa i'tiqadan su suka gaji mummunan farko a aqida suka gaji mummunan farko a maganganu suka gaji mummunan farko a ayyuka suke kwatantawa ko da ko, ko ba su zama kamar su ba to suna kwatanta su zama wato su ma sun bi bayan su wallazina tabauhum bi ihsani kuma Allah ta'ala ce radiyallahu anhum wa radu anhu in dai kun bi su da kyautatawa ba sai lalle kun zama irin su ba Allah yake duka ya hada ku ya yarda da ku ku bi su da kyautatawa ba sai lalle kun yi irin nasu ba domin su ma tsakanin nasu ai wasu sun fosu la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا تعالى وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة تعالى وكلا وعد الله الحسنى amma ya maimaita wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima don haka ba za ku zama ɗaya ba amma Allah da ke shi shine mai bayarwa ko mai falala ne da karamci to dukkan ku zai karrama ku amma ba za ku zama ɗaya ba fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu wani yana cewa ku dai kwatanta in ba ku zama irin irin su kankan kan ba to dai ya zama kana koyi da mutumin kirki shi ma rabo ne na ba mutanen kirki irin mutanen farko a wannan al'umma don haka ahlus sunna suna koyi ne suna kan gwadabe na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma as-salafus salih wajen addini da rayuwa don haka shi yasa suke kyamar shirka suke gudun shirka saboda tsoron irin sharrin da take da shi domin Allah maɗaukacin sarki ya ce duk wanda ya shirka Allah ya haramta masa aljanna Allah ya ce baya gafartawa ai shirka da shi kuma sai don ka gane shirka illa ce babba sai ya ce yana gafarta duk wani laifi in ba shirka bane ba wannan ma zai ƙara an karar da kai ne ai ka gane zai ƙara nuna maka sharrin da shirka take da shi inda ya tsaya kadai cewa baya gafarta shirka to da baka da wani ilimi akan sauran zunubai fa yaya al'amarin yake sai Allah ya gaya maka duk wani zunubi in ba shirka ba kowane iri ne yana gafarta shi don haka shi yasa faɗa da shirka hali ne na mutanen kirki wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ba sa shirka da haka duk tafiyar da ake kaga cikin ta akwai shirka to ba ta waɗannan mutanen ba wata ce daban aka ɗiba wani taragu ne kuma na wata tafiya daban amma tafiyar mutanen kirki wadda alkur'ani ya lissafa su ba sa shirka kuma ba sa yadda da shirka kuma ba sa daga kafa kafa akan shirka kuma duk sanda batu ya biyo ta kan shirka ba su da sauki ba su da sauki babu rangwame wallazina hum bi rabbihim la yushrikun su ne waɗanda ba sa shirka da ubangijin su shirka kuma tunda an riga an san meye shirka babu bukatar mu koma bayanin meye shirka tara Allah da wani tara Allah da wani a cikin hakokinsa ko a rububiyarsa ko a uluhiyarsa wanda wannan shi yafi yawa ko a sunayensa da siffofinsa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ubangiji ta'ala yace wallazina yu'tuna ma ataw sune kuma waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa wa qulubuhum wajilatun a halin zukatansu suna ɗarɗar annahum ila rabbihim raji'un cewa lallai su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wallazina yutuna ma atau su ne waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na sadaka ko na ciyarwa na wajibi ko na mustahabbi na neman lada ko na kafara ko kuma malamin tafsiri suka ce har mayar da bashi da mayar da ajiya duka yana cikin wallazina yutuma yutuna ma atau ai wallazina yu'tuna ma a'taw wa qulubuhum majla sune waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na sadaka suke bayar da abin da suke bayarwa na zakka suke bayar da abin da suke bayarwa na ciyarwa suke bayar da abin da suke bayarwa na kafara wa qulubuhum wajila zukatansu suna dari dari zukatansu suna dardar annahum ila rabbihim raji'un cewa su zuwa ga ubangijinsu suke komawa wasu malaman tafsiri suka ce wallazina yu'tuna ma atau sune waɗanda suke zuwa da abin da suke zuwa da shi wa qulubuhum wajila alhalin zukatansu suna cikin dardar suna dari dari annahum ila rabbihim raji'un wato yutuna ma atau fahimta ce da aka samu tun daga nana Aisha radiyallahu anha jumhurun makaranta sun karanta yutuna ma atau amma an ji nana Aisha tana cewa ya'tuna ma atau walladhina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajila waɗanda suke zakkewa abin da suke zakkewa, wadda suke aikata abin da suke aikatawa zukatansu suna tsoro. Idan mun fassara da haka, to malamai tafsiri suka ce, wadda suke aikata abin da suke aikatawa na ayyukan alheri, ba magana ce kawai ta bayar da dukiya ko bayar da abinci ko ciyarwa ba, magana ce ta aikin alheri. Walladina ya tunal khairat ayyan ma kanat wa qulubuhum wajla sune waɗanda suke aikata alkhairai kowane irin alheri ne sallah ne azumi ne sadaka ce zakat ce zumunci ne a'a suke aikata suke aikata aikin alheri al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar duk yana cikin ya'tuna ma atau sune waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa wa qulubuhum wajlatun alhalin zukatansu suna ɗarɗar, suna tsorace annahum ila rabbihim raji'un cewa lallai su masu koma ne zuwa ga ubangijinsu malaman da suka tafi akan wannan fassara irin ta tunanin nana Aisha radiyallahu anha cewa waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa wasu sai suka ƙara faɗaɗa ma'anar ma suka ce waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa na saƙo, walladina ya tuna ma a tauminal ma'asi wal'azam, waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa na saƙo wa ƙulubuhun wajila suna cikin tsoro, annahum ila rabbihim raji'un cewa wajen Ubangijinsu suka komawa. An gane wannan batun? Wato kenan? ka duba ayar an fassara ta wajen kashi uku kenan fassara kashi ta farko wacce muka fara wanda suke bayar da abin da suke bayarwa wannan abin bayarwa ko kaga dukiya ce abinci waye da sauransu wannan shine zahirin ƙira'ar jumhurin makaranta sannan fassara ta biyu wanda suka fassara da ma'anar ya atuna ma atau wanda suke aikata ayyukan alheri sannan fassara ta uku wanda su ma suka fassara akan ma'anar ya tuna ma a tau wanda suke aikata ayyuka amma na sabo to duka da masu bayarwa da masu aikata alherin da masu aikata sabon dukka wa qulubuhum wajila zukatansu a tsorce to tsoron nan annahum ila rabbihim raji'un cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wannan tsoro idan muka ɗauke shi akan waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na dukiya sadaka ko na ciyarwa ciyarwar wajibi ko ta mustahabbi ko na kafara sun yi din abin da Allah yake so a bayar ne suka bayar amma suna tsoro tsoron na miye tsoron shine ko Allah zai karba ko ba zai karba ba wannan shine tsoron idan muka fassara shida wallazina yu'tuna ya'tuna ma atau wanda suke bayar da abin da suke barwa wanda suke aikata abin da suke aikatawa na alheri za su yi sallah za su yi azumi za su yi kaza za su yi kaza amma kuma suna jin tsoro ko Allah ya karba ko bai karba ba shine tsoron ko kuma wallazina ya'tuna ma atau min al-ma'siyah wanda suke aikata abin da suke aikatawa na sako amma suna jin tsoro saboda da imani a zuciyarsu wato saƙon mai imani saƙo ne irin na wanda yake jin tsoro duk sanda mai imani zai aikata saƙo a tsorace ki a tsorace ki zai sha jinin jikinsa ko kuma ya bayan ya aikata saƙon baƙin ciki ya dame shi ne ya aikata saƙo to wannan alama ce ta imani tun shedan bai mamayi zuciyar ya ƙawata maka saɓan, ya zayyana maka al'amarin, ka saba da shi zuciyarka ta yi tsatsa ba, a maza ka daina, imaninka ne yake maka ƙararrawa. In dai kana aikata saɓo kana tsoro, ko kuma bayan ka aikata saɓo kana jin baƙin ciki, to imaninka ne yake maka ƙararrawa, yana maka alam. Idan baka daina ba, to shedan zai yi haimana shedan zai yi overpowering din imaninka sai ya mamayi zuciyar sai a waye gari babu wannan tsoron kuma babu wannan bakin cikin bayan ka gama sako shikenan ka shiga hizbu shaytan ala inna hizba shaytan humul khasirun an shiga cikin tabako cikin asararro Allah ya sauke mana don haka su ma mumunai idan za su aikata saƙo to suna aikata saƙo a cikin tsoro to duka fassara guda uku idan ka kwatanta ta da ayoyin da suka tabo da suka gangaro duka wannan zai ɗauka tun daga innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun saboda tsananin tsoron ubangijinsu suna taka tsantsan da shi walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wanda suke imani da ayoyin ubangijinsu na halitta da ayoyi na alkur'ani walladina hum bi rabbihim la yushrikun waɗanda suke fada da shirka ba su yadda a tara Allah da wani ba walladina yutuna ma atau wa qulubuhum wajla waɗanda suke bayar da sadaka suna tsoron ko an karba ko ba karba ba waɗanda suke sallah suna tsoron ko ko an karba ko ba karba ba waɗanda suke aikata sako suna cikin tsoro da tashin hankali kar Allah ya kama su a ga duk wannan ai sifa ta imani To amma fassara ta zo cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ta kare. Na Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi hadisin al-Imam Tirmidhi cikin sunan alaihi rahmatullah. Na Aisha tace qultu ya Rasulullah nace ya ma'aikin Allah walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila fadin Allah madaukakin sarki والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق يا مايكين الله shine ana magana ne akan wanda yake zina yake shan giya yake sata yana zina yana tsoro yana shan giya yana tsoro yana sata yana tsoro qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a a ba nan zancen ake ba la yabnaka siddiq ya ce ‘yar gidan abubakar siddiq kenan ba wannan da ta ake ba walakin na rajula ana magana ne akan mutumin da ya sumu yake azumi wa yusalli yake sallah wa ya tasaddaku yake sadaka wa ya kafu Allah yi kubala minhu amma yana jin tsoron ko ba a karba ba babbar magana ta ga magana ta kare ku to kaga wannan yana ayyadar qira'an na Aisha kenan walladina ya'tuna ma ataw waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa na alheri sallah azumi sadaka zakka wane ne wane ne alheri wa qulubuhum wajlatun amma suna fama da zuciyarsu a tsorace suke ko an karba ko ba a karba ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace abinda ake nufi kenan cewa me cewa akwai yiwuwar su aikata aiki gashi nan sun aikata a cikin ayyukan ibada suke amma zukatansu kuma wajila suna tsorace an karba ko ba a karba ba wannan ba ba ƙananan mutanen kirki bane mutumin da baya alfahari da ibadarsa yawancin mutane suna ji da ibadarsa haka mutum shi da kansa ya dinga naɗa kansa wani sahabi sahabi ya dinga naɗa kansa shi mumini ne ya dinga naɗa kansa cikin mutanen kirki yana ganin cewa shi garin nan duk akwai da kai ni kirki yanzu anguwan nan akwai ustas kamata in an zo limanci ba a bashi mai dinga jin bakin ciki ce za anguwan nan dama zai yi wa masallaci ba ni ne liman ba an gane ko wato yana jin cewa ya kai ayyukansa na alheri yana ganin sun kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mutanen kirki ake magana waɗanda suke sallah suke azumi suke sadaka amma suna jin tsoron ko ba a karba ba an rawaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kunu li qabuli al-amali ashadda ihtimaman minkum bil amali ألم تسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين سيدنا علي رضي الله عنه يتي كسنتي بعد مهمنتكم akan karban aikinku ya fi tsanani sama da yin aikin ku kasance ba da muhimmancinku akan an karɓa aikin ko ba a karɓa ba ya fi muku tsanani a kan shi kansa aikata aikin baka ji abin da Allah yake cewa bane innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin sani dai Allah yana karba ne daga masu takawa ai ba Allah cewa yayi innama yataqabbalu Allahu minal amilina ba ba cewa Allah yana karba daga masu aiki ba sai ce minal muttaqina kaga kenan idan kai ka samu garanti kana da kanka muttaqin kenan ka naɗa kanka mai takawa kenan in ka samu garanti cewa ta wuce cewa na kayi sallah ko ce tab ayin tafiya take ta wuce makka eh wato su ta su ta yi riga ta ta yi gaba bai sani ba ko aurin ya wata amma yana cewa ta wuce makka garanti mala aljanna wala shakka kenan innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yana cewa لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها أبو ذر يتي yace na samu tabbaci a raina cewa Allah ya karɓi sallata guda ɗaya yace wallahi ya fi mun duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya na samu tabbas sallata guda ɗaya an karɓa wallahi ya fi ainihin albishir an bani duniya da bankunanta amma mutum nawa duniya ta hana su sallah mutum nawa kuma duniya ta sa suka yi sallar a tsatsaye mutum nawa duniya ta sa suna idar da sallah ba su jira Allah ba ba su jira sun yi sallama da Allah ba ka san dai akalla idan ka idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka jira mana ai ban kwana kake da Allah amma assalamu alaikum assalamu alaikum sai ka tashi ka manta ganawa kake da Allah ba za ka nutsu ba baka ji ba Allah yace fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta idan ka gama fansab ka tsaya ka kafu amma assalamu alaikum ya tashi duniya ce ta sa shi haka kuma da haka yanzu ba damuwarsa ba ce sallar ta yi ko ba ta yi ba shi kawai yanzu ya riga ya muku ai ba dai sallah bace ya muku kar ku ce masa bai yi sallah ba shikenan ita ce sallah a wajensa duk wanda ya kalli ibadar Allah a haka to a wajen yake barinta ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum kamar yadda Allah madaukakin sarki ba zai amfana da yi muku azaba ba to haka Allah madaukakin sarki ba zai amfana da godiyar ku ba da imaninka da godiyarka da ibadarka ba za su amfani Allah da komai ba cikin hadisi kudusi ya ce, Ya ku bayina da farkonku da ƙarshenku da mutanenku da aljanunku, za ku zama imaninku da takawarku, kamar mafi imanin duniya gaba ɗaya, in ka ɗebe annabawa a cikin mutane a duniya, wane ne mafi imani? Bittifaki ahlil ilmi, ittifakin malamai na ƙwarai na sunna babu wanda ya kai abubakar imani in ka ɗebe annabawa da manzanni ba wanda ya kai shi imani don haka malamai suke fassara wannan gurin da abubakar lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a waɗanda aka yi tun farko dubban shekaru da suka wuce har waɗanda za su biyo baya har zuwa tashin alkiyama aljanu da mutane duka a ce kowa imaninsa irin abubakar ne Allah ya ce wani ba zai ƙara mun komai a mulki na ba don kowa ya zama mumuni irin abubakar e ba abin da zai ƙare ni mawadaci kenan malam Allah mawadaci kenan wai ba wace yake wai ko kogi da ke yafi ba a'a ba kogin Allah ba ba abinda Allah yake bukata jama'a an gane don haka idan mutum zai bauta wa Allah ya daina jin cewa sa shi aka yi don haka bari yayi ya huta wato ka huta da Allah kenan shi Allah ba a huta da shi to waɗanda suke bauta suna ganin cewa kawai suna sauke nauyi ne to lallai su sani cewa galibinsu suna barin bautar su ai da suka yi ta Allah ba zai dauke ta ba innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba daga masu takawa ne sannan haka an rawaito daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa law alimtu أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت عبد الله بن عمر يتي da a ce na san Allah ya karɓi wata sujada ta guda ɗaya kun ga Abu Zar yace sallah Abdullahi dan Umar yace sujada da a ce na san Allah ya karɓi wata sujada ta guda ɗaya aw sadaqata dirhamin wahidin ko kuma Allah ya karɓi sadakar dirhami na guda ɗaya da nayi yace to babu abin da zan yi sha'awa daga wannan lokacin kamar mutuwa saboda kar ma na kwafsa in na samu tabbacin an karɓi wani aiki na to ba abin da na fi sha'awa a nan take irin mutuwa ta ɗauke ni kawai na je da wannan gaban Allah na samu rahamarsa kar ma na ƙara turawa a rayuwa in je na kwafta na ɓata wata sujadar ko na ɓata wata sadaka. To kun ji fa bayan Allah waɗanda Allah yake magana a kansu wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un. Waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na sadaka ko na zakka ko na kafara ko suke aikata sallah da azumi da wane ne wa qulubuhum wajlatun amma zukatansu a tsawarci. ba wanda yake bayarwa yana gori ba in zakka ce ce kai ba raba na baka zakka ba shikenan kai duk shekara suna baka zakka kan kadan kai ce kai jiya ma na baka sadaka a nan ina raba sadaka ka zo ka karba kai baka da godiyar Allah to ba zan bayar ba ka gani sai dinga goranta ma jiya ya baka ko shekaran jiya ya baka ko dazun nan ma yaya kai da kake so Allah ya karba ina ruwanka abin da ake tsammani cewa kana yi kana tsoro Allah ya karba har ka tuno ma jiya kai inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtira muna ciyar da ku ne don neman yardar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shakura ba ma bukatar tukuici ba ma bukatar godiya ba ka ce ai wani ba zan ƙara bashi talaka ba ai ba zan bashi me yasa ha ba mutum ka bashi kamar ka biya shi bashi na gode bai sani ba sai kai ta gunaguni wai ka bayar ba a gode ba ka yi sadaka ba a gode ba ka ciyar ba a gode ba ka yi kaza baka ji ana bayanin ba baka ji ana yabonka ba har shi ɗaya ringa riya maka ranka ce kaga duk ƙoƙarin da kake angon na ma ba wanda yake ko ɗaga maka hannu kai ta jin ɓacin rai sai ka ce rabu da su zan yi maganin su saboda ba a gaishe ka ko kuma wani ka bayar an kai masa gida ya zo wucewa da kekensa kiki kiki kiki bai kula ka ba wuce ce ka duba wani jiya nan na masa aika amma yana ganin ya wuce ni a a aiki ya ɓaci Allah ya ce wallazina yu'tuna ma atau su ne waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa wa qulubuhum wajila zukatansu suna jin tsoron tsoron me cewa Allah ya karba ko Allah bai karba ba don haka in sun aikata suna bin sawu ne idan sun aikata suna bin sawu ne fafutukar su Allah ya karba wanda suka aikata masa ya wuce sun gama da shi yanzu saura kuma san matsayinsu a wajen Allah an karba ko ba a karba ba cikin magabata aka ce akwai wanda idan ya aikin alheri sai ya faɗi nafila raka'a biyu yana mai roƙon Allah ya sa wannan aikin ya samu shiga to kaga al'ummar mu tana bukatar wa'azi akan wannan saboda muna alfahari da ayyukanmu muna ayyuka ba ma tuna cewa aikin nan fa sai an karba in ba a karba ba fa mun daba a karba mutum baya jin tsoron ya jira na gobe kiyama ya samu duk abin da yake ashe gaba ɗaya papersa blank ce ba a rubuta ba da Allah wa zai so haka ba wanda zai so haka ba wanda zai so a ce ba a yi masa rikodin na ayyukansa na alheri ba to shi kuma Allah madaukakin sarki yana karɓa ne minal muttaqina daga wadda suke masu jin tsoron Allah. Shi yasa cikin hadisin mutum bakwai masu dacewa da inuwa ranar da babu inuwa sai wannan sai waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akwai mutum biyu akwai mutumin da yake bayarwa hannun damansa yake bayarwa hagunsa bai sani ba wasu suka ce yana alheri ne matarsa ma bata sani ba shi ne hannun hagun ɗin wasu suka ce yana yi ne dumbula yake bayar ko irgawa baya yi balle hagun ma a haɗa da shi wajen irgawa wasu suka ce ana nufin abokansa aminansa na kudda kudda su san ma yana yi ba wasu suka ce kaza ko almuhim dai duka siffa ce ta waɗanda alaƙantar da aikinsu kawai da Allah da bukatar kawai Allah ya karɓa jama'a an gane ko al-hasan al-basri tabi'i Allah ya masa rahama yake cewa innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqatan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan thumma talal hasanu innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ila wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un wa qala al munafiqu innama utituhu ala ilmin indi nan tabi'i ya mana wani istinbat ne a cikin waɗannan ayoyi wato wani abin mamaki bambancin da ke tsakanin mumuni da munafiki yanzu a nan mutum sai ya duba a wani gida yake a cikin ayyuka mai wa kanmu faɗa alhassan albasari ya ce innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaka mumini ya haɗa tsakanin kyautatawa da kuma ɗari-ɗari zai yi alherin amma yana ɗari-ɗarin yana tsoron an karɓa ko ba a karɓa ba wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan shi kuma munafiki ya hada munanawa da kuma sakankancewa isa'atan zai zai zai zai munana ba zai yi mai kyau ba ko zai yi sako zai yi munkari ko kuma zai yi abun ba daidai ba ba zai yi shi akan fiskarsa ba zai wulakanta sallah zai wulakanta azumi wa amnan kuma ya fi kowa kwanciyar hankali kaga kenan ko kai ba munafiki bane idan haka kake to kana da halin munafikai shine sallah ce zaka yi ta wulakance ba akan lokaci ba a gurguje ba da tattara zuciya ba ba da kaza ba azumi ne zaka yi shi baka daina ashar ba ka daina ƙarya ba baka daina jahilci ba baka daina musu da hauragiya ba baka daina kaza baka daina kaza duk abin da aka hana ba abin da ka bari kana azumi kaga ka wulakanta aikin ko sannan kuma ka fi kowa sakankancewa me ya sakankancewa ka fi kowa shagwabewa ka fi kowa kwanciyar hankali cewa an yi yau har mun yi ishirin da uku wai sun yi kuma duk azumin ashar ne ana cewa yau sun yi ishirin da uku bai sani ba ko ɗaya ba a rubuta ba kaga ga ga mummunan aiki ga garanti shi kuma mumini ga kyakkyawan aiki ga tsoro alhassan albasari sai ya karanto waɗannan ayoyin innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun sai akan munafikai kuma sai karanto innama utituhu ala ilmin indi haruna kenan shine da yayi alfahari da dukiya ya ga kuɗi ya ga irin arzikin da yake da shi sai yayi alfahari suka ce in in fa ka kiyaye inna allaha la yuhibbul farihin sai ce innama utituhu ala ilmin indi yace ilmi na ne ba sai yayi alfahari sai yayi alfahari sai yayi fariya sai ya zame masa wabal da musiba to wannan shine halin munafikai wancan kuma shine halin mu'minai Allah ka mana arzikin halaye da sifofi na mu'minai Allah ka karba mana ayyukan mu ubangiji Allah ka amintar da mu ka babu lafiya da zama lafiya abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda ne kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana وصل اللهم وسلم على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله